wato yayin da mala yake cewa ɗari da tasa'in daidai nan ne amma ina zuwa ga wannan wato wannan shaula ne wannan paragraph ko dai kalal albani ko to mun tsaya ga shi na Abdurrahman 33 za mu tashi to mun tsaya 37 za mu tashi darasi na 38 muna da kowa ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu aiki da da wato ikon aiki da abin da za mu mala yace qala al-albani imam al-albani muhammad nasir al-din al-albani babban malamin hadisi yace wa hadha sanadun sahih wannan sanadi ne ingantacce kuma mursal wanda yake mursali وهذا سند صحيح مرسل wannan sanadi ne ingantacce kuma murtali an san murtali shine wa murtalin minhu sahabiyu saqal wa kull garibun ma rawa rawin faqa to murtal shine kawai tabi'i ya zo yace annabi ya ce ya tsallake sahabin bai faɗa ba shi yake kira hadisi murtal to kaga alama ce ta me hadisi cewa da inganta ba domin bai faɗi sel din ta tsinki to amma ta aka ce wannan it means akwai wani shahidin kenan akwai wata hanyar da aka gano hadisin ba ta wannan ba gurin da aka gano sahabu to yasa yace mursalin wa hada sanadun sahihun mursal sannan ba kuma ta ba a cikin ilimin hadisi akwai wanda aka yi cewa wato akwai marasilin sahaba akwai murjan na sahabi idan sahabi ne kawai yake kaza ba da da yace annabi ya faɗa ba akwai hukuncin sa akwai kuma a tabi'ai wanda in yace ya ka hadisi yace annabi ya ce shi ma ana yarda cewa hadisi ne ga kun gane kamar sa'id bin al-musayyib an abi hurairah tun da ai sirkin zani ko to mursal na sa'id bin al-musayyib shi ma malamai sun yi magana kan wa qad ruwiya min wajhin akhar kajiba an rawaito ta wata fuskar daban al'ummar marfu'a shi ke na amsar mu mata kun gane shi za mu ce akwai shahidi a wani gurin to saboda haka in aka ce to yaya mun kan ta mun salu bin sahabi zakat wa kul garibun mara warawin fakat in dai ba hadisi sahihi ba ko ko hasan an gaya mana cewa duk wanda ya zo in dai ba wanda bayani aka yi wa bai inganta ba to yaya wannan ya inganta sai aka gaya ma ga ta wata hanyar an san sahabai shine sayyidina Umar an abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda a tare da wani bai haƙi min da rike abdullahi bin umar annabi an abdullahi bin umar shikenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil idain annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fitowa sallar idi karama da babba ma al fadl bin abbas yana fitowa ne tare da fadl ibn abbas wa abdullahi bin abbas da abdullahi da abbas wa aliyu da sayyidina ali domin duk sune matasa a lokacin masu kananan shekaru wa ja'far da ja'far bin ali dalib wal hasan wal husayn da hasan da husayn wa usama bin zaid da usama dan zaid wa zaid bin haritha da zaid dan haritha har da manya ba wa ayman bin ummi ayman da ayman dan gidan ummu ayman dama ayman dan ummu kuma da ba ai namiji ne ko amma kage sai ayman mataki zawa to shi ke nan sai kai sauki ka ce unitex ne za a iya sawa namiji za a iya sawa mace duka shi ne aiman kamar hindu ko hindu kaga mu mata muke za amma zo dai mata zuwan za a za sai a ce hindu sai a ƙara sawa amma asalin sunan hindu shi ne sunan macen ba namiji da mace kowanne kun ga ai a hala da hindu yan uwa ne ko wa da ƙani ‘ya'yan na na Khadija. Amma mu yanzu ana zai za ce hindatu mace, babu namijin ba, hindatu mace kawai. Amma zuwa laraba haka ce hindu mace ce, hindu namiji zai iya ɗaukan duka. To, to zai ke cewa wa Ayman bin Ummi Ayman radiyallahu anhum ajma'in. Safi an sauke bi tahlil. annabi alaihi salatu wasallam yana daga sautin sa wajen yin at-tahlil shine cewa la ilaha illallah wajen yin hailala والتكبير ده وجه فدن الله أكبر الله أكبر yana daga murya abin nufi duk wanda ya zo wucewa ta wajen bi ba rudewa yake daga farkon layin nan a biyu a ƙarshe ba ba za ki da yake gaba fa ya hudu dariqal hazza'i har ya bi ta hanyar dukawa ko ai hausa ta yi ko alhazza'u shine guduku mai kera takalmi ko alhazza'ina kuma dukawa asalin dukawa da ake faɗa ai wannan asalin ne zo da aka dukawa waɗanda suke masu aikin takalma ko fata ko abin da ya kamata haka zai kai ya wuce ta wannan gurin wata unguwa ce sun shahara da aikin takalma da jakunkuna da abin da ya kamata takalman amma al-hijabu shine sautuki annal kuma kaga fadi ko mu kuma mu ce silifa ko sandal hatta ya atiyar musalla har sai ya tafi musalla musalla shine inda ba cikin masallaci ba shine musalla wa idza faraga raja'a 'ala al-hazzai idan ya gaba sai ya dawo ta wajen wayannan al-hazzai da wannan dukawa hatta ya atiyar manzilahu har ya koma masaukinsa وقال البيهقي امام البيهقي yace hada ansalu min alwajh almutaqaddim wannan shine mafi fitowar misali daga misalin da ya gabata abubuwan da aka faɗa a baya wannan shine mafi fitowar misali daga misalan da ya gabata qultu sai nace albani kenan wa rijaluhu thiqatun mazajen da suka yi ruwayar hadisin amintattu ne da amma ka ce wa mutum sika bara zunguro ku a matsalar mu na ga kuma ta amma ka ce wa da sika ne me ake nufi jazakallahu khairan al'adala wa tamamu gab ba a ce mutum sika sai yana da wannan abubuwan biyu al'adalatu wa tamamu gab adali ne wannan jardan guda biyu manya sai ya sika sai ya ce ma sika da a zo ana magana yanzu yanzu ana magana ce kaza kaza kaza kaza ana ta yi kai aina ka ji ce ni ba a rediyo da kuma ba a jarida na karanta ba malam muhammad ne ya gaya mu malam muhammad zai gaya ce ai ni a waje na sai kai kun fahimta da kyau amma akwai wanda zai zo yana ɗaya bolan sai yana fara yi zai gaza kai na wani ne faɗa da Allah bar da san ana kana kai ki koyo to akwai wanda in ka san iya ji da ake gaya wa malamai malami ne kai kana hawa mumbari su kai suka ne a gurin al'umma da yawa to kar kai hada labarin da zai inganta domin duk wanda ya je zai iya rantsewa ya ce wallahi haka kai domin kai ka faɗa ko saboda yana da cikakkiyar aminci da kai to wannan abubuwan ne da yawa za ku ga ana lakin wani lokaci saboda haka in magana ta zo ka ware kanka daga ammawa ammawa ga magari ya kamata ko ɗalibin ilimi da ke ba sai malami mu kan mu ɗaliban ilimi ya kamata mu rika imitating sai zo muna kwatantawa ba ko wallahi da yawa wani zancen da zan zo in taji ana yi da yawa na wuce shi a Facebook a social media sai in wuce shi kawai amma sai ka ji wani yaro ke shi topic of discussion kuma yana ta yi bayan ba shi da authenticity na wannan magana saboda haka ba kowanne ma kullu ma yu'rafu yuqalu hatta ilimi ba ta akai ma kullu ma yu'rafu yuqalu wai ba komai ka sani kake faɗa ba haka manyan malamai suka faɗa akwai ilimin da koyi shi ake abin da ake kira wai wukar gindi koyi shi kake sai ran da wani ya taɓo ka za ka bajin gidi akwai wanda koyi shi ake yana nan duk malamai da ka sani suna da wani abin da ake kira kai dai kawai yanzu ka samu sai kawai ko ka zo ka yi karatu ya zanto ka ba mutane sai kawai abin da ake kira sai kawai yan boko zan gane me nake ne saboda haka zo ka ba da sai kawai kar ka yi karatu ba sai kawai za a iya zuwa mutum ya yi karatu awa ɗaya amma babu ta ƙauye shi ne karatun da ake kira ya ba ta ƙauye shi ne karatun da mutum zai tashi ya awa ɗaya amma da za ka tambaye shi ya gaya ma abubuwa biyu uku da ya bayar da su babu domin da ana yi ma bacci ne kun fahimta da kyau ko saboda haka in za ka yi karatu ka wuri ka ba da ta ƙauye Allah ya dace da to shi ne yake cewa shi ne tikal tunda kun fito da wannan amma wuce yake rijalu muslim kaga mazaje ne da imam muslim da kuma muslim atawul kutubul musannafa al-bukhari wa muslim din rijalu muslim ko ayin mazaje ne wato dikat غير عبد الله بن عمر اما بند عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر المكبر وهو العمري المكبر an gane ku eh saboda haka sai aka ce wato rijalu muslim gairu abdullahi bin umar shi baya cikin rijal na muslim wa huwa al-umari al-mukabbar wannan title ne da suke bayarwa da suke ta bawa kawai al-umari al-mukabbar ba za ka ce me ma'anarsa ba title ne qala zahabi imam zahabi yake saduqun an gane ko yawwa saduqun fi hizbihi shay'un shi wannan da ake magana a kan zaka ce mai gaskiya ne amma a haddasa akwai matsala ko akwai magana ba matsala ba akwai ta cewa a haddasa wara mazalahu huwa a ramzu shine alama mutum ya zo yana cinye kawai ne ka sa mutum alama kwashen ba ita ake cewa magabata za ka an ce ka ajiye bulala a gidan karamzan lissiriyar wata alama razani saboda yara karate ta kawai duk mai yara ana so ka biyo bulala ko yaron ka baya fitina ka makale ta yana da mubiya da kowa a dawo da kura shekarun baya saboda haka ana so karate kawai ya rika gani lokacin da ya yi ne ganta ka biya ma haka kalli gabar tana na gabar da sama yana da muhimmanci yawa to sai yake wa gairuhu da waninsa bi annahu min rijalil muslimin cewa yana cikin rijalil muslimin wa mithluhu yustashhadu bihi ire-irensa ko ana ba da shaida da su ba wai tunda ire-irensa ana ba da shaida da su fa huwa shahidun salihun li mursal zuhud shi ko shaida ne wanda yake a fili ga marasil na zuhud imamu zuhud ga mursal na zuhud imamu zuhud kusan zuhud ai ku shine wanda Sulaiman wanda muke cewa matarsa tana cewa ita wallahi da littattafan da gware karo aure aka ce me dalili take saboda idan ya karo aure za a rika raba kwanaki amma yanzu zai zo lokacin da yake wala ta tabbata ya biya babu zuhuri babban malami fal hadithu sahihun indi mali albani yake ni a wajen hadisin nan ya inganta mawqufan wa marfu'an a matsayin sa na mawqufun ma ya inganta wa marfu'an ballan da kuma ce wa marfu'i wallahu a'lam yace Allah ji ne babban malamin hadisi intaha alaikum salam ba yawa wannan tambaya ce ne kyau kafori ya dauka muna magana akan Abdullahi dan Umar sahabi shi da wasu malaman da suka suka ce ana Umari al-Mukabbar sai suka ce ma ana magana domin suna da yawa babban ake nufi a cikin wasu suka ce title ne kawai nasa ba Abdullahi dan Umar sahabi ba domin a sahabatu kulluhum udulun gaskiya tambaye ka tayi kan mu je a shiga dajin Zambisa ake mutuwa yawa saboda haka tabi'i ne ba sahabi ba Abdullahi bin Umar ba wai sahabin ba in sahabi ne ai ba mu da magana akai wa waqti takbir fil adha to mun wuce wancan gaba musallau ya gama lokacin kabbaran na lokacin lokacin da ake wato kabbara ko fil adha lokacin wato sallar walhani ko a sallah babba sai ka iya cewa min zubi yawmi arafa a sallah babba daga asubar ranar arba ne ila asiri asiri a yamin tashiri zuwa tallan la'asar na ƙarshen wato a yamin tashiri kwanakin nan ne yariyana da ake shanya nama sallah sha biyar ko ranar sallah ɗaya biyu uku ko haka ne ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah shi kenan ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah su ne kwanakin da ake yin yaryana kwanakin da da ake layya daga ranakun za ku an daina layya su ake magana a kai yawa to sai yake ta hazalika ana ali bin an ali hakan ya inganta daga sayyidina ali wa ibn abbas la da abbas wa ibn mas'ud radiyallahu anhu ajma'in da Allah dan mas'ud Allah ya kara muke darika wa amma sigatu takbiri shine ana bi wa dalla ko gata ne muka ce ina ba lokaci ba zai kure ba mu karasa to amma mun yi abubuwan da suke mafi muhimmanci mun biya su a lokaci sigatu kabbara ko ibn mas'ud sauke na tsalle sigatu fal amru fiha wasi'un umarni akai yana da yalwa abinda ake kira da wasi'a ba wanda zai zo ce idan kai kaza ya ce ba haka ake ba yana da yalwa kowa zai iya yin naka shine wato wa qad sabata tashwiru takbir ya inganta za a yi kabbara sau biyu shi ne tasbihu takbir za a yi kabbara saurawa biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya inganta a haka an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yakbiru ayyam at-tashrik abdullahi da mas'ud ya kasance yana kabbara a wannan kwanakin na tashrik Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kun ji ta siga kun ga aiki cewa Allahu akbar la ilaha illallah sai ne ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd wani ko ta ce Allahu akbar Allahu akbar shi ma haka yi fada Allahu akbar Allahu akbar haka ne la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd shine dai tashbihin ko bibbi jiya mun yi magana kan shafa'i al-ulu wal marjan da muka zo magana kan ya wato ceto shafa'a ko a shufa'a akrajahu ibnu abi shayba ibn abi shayba a musannaf nasa kun san musannaf kala biyu ne akwai na abdurrazzaq as-sar'ani akwai na ibn abi shayba na Allah ya hore ma kudi yanzu ne sun lullanka kudi eh mujalladat ne da yawa sai ka aje dubu kama 40 da wani abu haka to sai yake mujalladi na biyu shafi na 167 wa isnaduhu sahih walakinahu dhakarahu fi makanin akhar sai dai an bace shi a wani wajen daban bi sanadi نفسه لتسليم التكبير ده سند سند دي irin wannan sanadin shine nafsi irin wannan sanadin ne ibnu mas'ud amma da siga da kabbarorin guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga uku kenan yayi yawa to shine yake cewa wa kadhalika rawahu al-bayhaqi bayhaqi ya fito da shi shi ma a cikin sunan kubra yana da kubra mujalladi na uku shafi na 315 an yahya bin sa'id an al-hakam wa huwa ibnu farruh abu bakka ta sunan sana an ikrima an ibn abbas bi tasnid at-takbir wa sanaduhu sahih al-ayat wata ruwaya da wannan sanadi kuma ingantacce har yau to kun ga ya gama to yanzu mun gama da idi kuma Allah ya sa dama mun gaba da karaba da babba to sai malai yake salatul khawfi sallar tsoro ita za a yi salatul khawfi sallar tsoro qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza kunta fihi suratul nisa'i ke idan ka kasance a cikin su su zuwa sahabbai fa aqamta lahum salata ka tsayar musu da sallah faltakum qa'ibatun minhum ma'ak to a samu wata tawaga daga cikin sahabban da kuka taho su tsaya tare da kai wala yakhudhu aslihatahum tadakko makaman fa idza sajadu idan suka yi sujada su wayannan da'ifa din da Allah ya magana ta farko fal yakunu min wara'ikum an gane ku to kasance a bayan ku walta ce da'ifatul ukhra abin nufi a samu wata tawaga daban ta kasance a bayan tawaga ta farko zai iya yiwa kace sahun farko da na biyu sahun farko su ba annabi alaihi salatu wassalam sallah sau na biyu kuma su tsaya jiran dako don su ba wa'annan kariya shine wata ce da'ifatin ukra lam yusallu wata tawagar daban ta zo wanda bata yi sallah ba bal yusallu ma'aka fi sallah tare da kai wal ya'khudhu hijrahu amma ba wanda ba sallah suke ba da masu sallah kowa ya shiga kai kai yanzu shine fatara al hijru wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana cewa ku kiyaye yana razanar da ku zatinsa an gane tahzir saboda haka saboda haka cewa ku shiga taitayin ku wal yakhudhu hijrahum kowa shiga taitayin sa ba ta kai ka tafi sallah kawai ka yadda bindigar ka ba ko ka ajiye ta kobin ka shikenan ka tafi sujjada baka shiga taitayin ka ba wa aslihatahum da makaman kowa ya shiga taitayin sa abin nufi ya zauna cikin shiri kaga wannan ayar idan ka zo ka kalle ta kowa zai ta izini ta hadi ya ga ya za a yi sallah to shine annabi ya zo ya bayani a hadisai daban-daban yayi bayanin ayar domin a dunkula aka baka ya za a yi sallah kowa zai zo ya faɗi ra'ayin zai faɗi fahimtarsa to sai hadisai suka zo tifatu haza tifar qala al-qaddari imam al-qaddari ya faɗa wanda yayi wa Abu Dawud da sharhi salatul khawfi anwa'u sallolin tsoro nau'i nau'i ne sallah annabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifa aka ce annabi alaihi wasallam ya sallaje ta a kwanaki daban-daban wa askalin mutabayina da kuma nau kaloli shine a shaklu kala tai mutabayina wanda suke bayani daban-daban wanda suka fito fili ka iya fitowa wanda suka fito da abubuwa karara ya taharra fi kulliha yana kirdado a cikin kowace daga cikin ma huwa hawadu lis salati kun ji ba wanda ta fi kewayewa ga sallar da Allah ya bayani a cikin aya ahwadu wanda ta fi kewayewa dangane da abin da Allah yake a yi a sallar shine ahwadu wa ablagu kuma ta fi kaiwa matuƙa fil irasati wajen kulawa za a ba kowa kulawa ba tare da miwa an cutar da wani fa hiya ala tilafi suwariha wanda suka zo a tafsirori daban-daban muttafiqatil ma'ana amma ma'anar su ta haɗu guri daya zaka an baka nau'o'in daban-daban amma duk ma'anar su dai ba wata ta ci karo da kowace intaha malai yake ka duba karo muslim lin nawawi na imam nawawi ta farko ali bin umar qala an karbo daga abdullahi da umar yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawfi manzo kira da amince Allah tabbata a gare shi yayi sallar tsoro yayi sallar tsoro bi da qa'ifatayn rak'atan to sai raba tawaga biyu mutum dari ne zaka raba 50 suwari 50 ma suwari sai aka ce tawaga ta farko su zo sai aka yi musu raka'a daya wa da'ifatul ukhra muwajahatul aduwi a to wannan yadda ta nuna shine duk sahuri akai sahuri akai tawaga ta farko sai take wato ta bi annabi alaihi salatu wasallam sallar cikakkiya shine abin da ya faɗa ta biyun kuma muwajahatul aduwi suna fuskantar abokan gaba sun man sarafu sannan sai suka wato kan suka gaba wa qamu bi maqamin ashabihim wa qamu bi maqami ashabihim sai suka koma gurin wato wayannan sahun da wasi sallah wasi suka dawo gurin wayannan sahun wayanda suke sallah shine muqbilina ala al-aduwi suna fuskantar abokan gaba waja ulaika lam wato ulaika thumma sallabihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atan waccan tawagar da ba a yi sallah da ita ba sai ta zo annabi ya musu raka'a daya thumma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi tsira da mutum Allah tabbata a gare shi yayi sallama thumma qada ulai raka'atan wa ulai raka'atan sannan wayannan suka rama raka'a daya wayannan ma suka rama raka'a daya amma wannan hadisin ya zo a dunkule ga yadda abin yake sahu biyu akai sahu na farko da annabi ya raka'a sai suka bi shi wayannan kuma ba su bi shi ba suna dai kallon abokan gaba domin kaga an tafi sujjada duk kowa ya tafi sujjada ai da matsala abokan gaba sai su naki sai su zo su afka mu to da annabi ya dago a raka'a ta biyu sawun nan na farko su sai suke sauri suka tsara da sallar suka yi sallama sun rigawa liman sallama annabi alaihi salatu wasalam da ya tashi a raka'a ta biyu nan bayan wayannan sun yi sallama su wayannan sun gama sallar sai suka dawo gurin wayannan suka tsaya da suka zo tare su kuma wajen sai suka bada suka kabbarta suka ba annabi alaihi salatu wasalam raka daya da annabi alaihi salatu wasalam ya kai raka ta biyu sai sallaba sai wayannan na biyun suka tashi suka tsaro daya sannan suka yi sallaba Allah ya sa an gane haka aka yi wannan sallam daya wa an ta albina abi hasma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallari ashabi fil khawf sa'ad ibn abi hasma yace annabi alaihi salatu wasalam yayi sallah da almajiransa sallar tsoro fa sabbahum qalbahu safaini sai musu sahu guda biyu fa salla bil ladina yalunahu rak'atan sai salla da wayannan kun ga wannan sallar in mun lura da kyau shi ba wani magana sahu ba kawai dai raba su biyu akai wancan sahu yana can ko ma dai ayi yana bada kariya ga wayannan mutane to fa sabba bil ladina yalunahu rak'atan sahun da yake gaban sa sai sallah raka'a ɗaya ne ثم قام sannan ya miƙe falam ya zal qa'iman hatta sallal ladina khalfahum raka'atan har sai waɗanda waɗanda suke bayan su ma suka yi raka'a ɗaya Allah ya sa a gane bambanci da wannan wanda suke bayan su sai da suka yi raka'a ɗaya thumma taqaddamu sannan suka matso fata akhara alladina kanu qudamahu wanda suke a gaban kuma suka ja da baya fa salla bi raka'atan su ma ya mutu raka'a ɗaya thumma qa'ada sannan ya zauna hatta sallal ladina takhallafu raka'atan thumma sallama hatta da waɗanda ta kallafu wato suka yi aka aka bar su a raka'an nan ta farko sai da suka fito raka'a ta daya sannan annabi alaihi salatu wasallam ya sallama me ya bambanci ta farko da ta biyu bara ga mu yadda aka yi wannan ita wannan da aka yi sahun guda biyu kun fahimta da kyau ko da aka yi sahun guda biyu annabi alaihi salatu wasallam ya salla da su raka'a daya to sai suka fito ta biyu suka yi sallama na farko sai suka koma gurin wayannan da suka je suka tsaya sai wayannan suka zo annabi alaihi salatu wasalam ya raka a ɗaya da su maimakon ya sallama sai ya zauna ya ta doguwar addu'a a tayya suka tashi suka karo ta biyu sannan sai ya sallama domin yana gani a sallah ta baya Allah ya sa an gane shine bambanci akwai tun karo da ta farko babu kawai tanwi'i akai ta biyu kenan sai ce ta uku an jabir bin abdullahi kala shi ta duk wacce mutum ya zo yayin tayi an samu daga jabir da abdullahi Allah ya kara masa da yake shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul kawfi na yi sallar tsoro tare da annabi alaihi salatu wasallam fa saffa na saffai muka yi sahu biyu saffa kalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahu ɗaya yana bayan annabi alaihi salatu wasallam wal adu bainana wa bainal qibla abokan gaba suna wato bainana wa bainal qiblati tsakaninmu da alkibla abin nufi nan ne alkibla ko to suna gaba nan alkibla a nan suke nan za a kalla kuma ƙarin bayani ke na kan wayancan fakabbaran nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya kabbara wa kabbara jami'a wa kabbarna jami'a gaba ɗaya muka yi kabbara sun maraka wa raka'ana jami'a shi da ma jabir haka yi shin ya tashi kawo bayanin annabi alaihi salatu wasallam ko tariya kai ya bala shi za ku ga hadisin ba wanda ya fi kawo ba hadisin da ya kai nasa tsawo a hadisan aikin haji babu duk hadisan aikin haji na ta yafi na kowa kai in ma za ka koya aikin haji kada hadisin jabiru ya ishe ka wannan littafin da malam albani ya yi wani yana nan akan aikin haji na manta sunansa hadisi ne guda ɗaya da jabir ya ɗauke shi kawai ya ta bayani idan za ka yi yaji ka ɗauke shi kai ta banza to za ka duka nau'o'in aikin hajjin kuma ibrahim wane duka shi komai zai da ya kawo to za a yi za a yi hajji yana na a musulun jarumi ya zo sunan da yawa to sai ya ce sai muka yi sun maraka a waraka ana jami'ar muka yi raka a gaba ɗaya gaba ɗayansu aka yi rukuri suka yi wato kabbara da aka yi rukuri gaba daya nan ba rage kowa ba sun marafa a rasa hu minar rukuri sannan annabi ya dago daga rukuri wa rafa'ana jami'an gaba ɗayan mu muka dago mu ma sun man hadara bi sujudi sannan annabi alaihi salatu wasallam ya tafi sujjada wa saful ladhi yalihi da sahun da yake gaba wa qama saful mu'akhkhari bi nahar al-adwi sahun da yake baya ko suka ki tafiya sujjada suka tsaya suna kallon abokan gaba kawai فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود yayin da annabi ya gama sujjada wa qama safu alladhi yalihi sawun da suke daura da shi suka biki sun marhadara safu al-mu'akhkhari bis sujudi sannan sawun baya sai suka tafi sujjada wa qamu sai suka biki sun mataqaddama safu al-mu'akhkhar sannan sawun nan da aka bari a baya sai suka komo gaba yanzu alladhi yalihi haka ne wa ta'akkara safu al-muqaddam sannan wanda suke kusa da annabi na tsawon gaba sai suka dawo baya a tara ka annabi sallallahu alaihi wasallam raka'ana jami'an annabi ya rukuyi baka rukuyi gaba daya thumma rafa'a ra'sahu min ar-rukuyi sannan ya dago kansa daga rukuyi wa rafa'ana jami'an muka dago gaba daya thumma hadara bi sujudi ya tafi sujada wattaqul ladhi yalihi tasawun da yake bin sa alladhi kana mu'akhkharan fi raka'atil ula wanda da shine a baya a raka'a farko wannan na gama so nake ku min bayani da kanku to sai ce wa qama sabul mu'akhari fi nahar al-nahar al-adwi nan ne ko wa qama sabul mu'akhar saun baya ko sai suka miki suna kallon abokan gaba fi nahar al-adwi suna dinkara abokan gaba annahu shine wuya ko kana kallon kana face to face da mutum falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sujuda yayin da annabi ya gama sujjada wa sabul ladhi yalihi da sau da ke gabansa na da kenan wanda su ne a baya da a raka ta farko wato ina da saful mu'akhkar bi sujudi sawun nan na baya sai suka tafi suka yi sujjada fasajadu suka yi sujjada thumma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sallamna jami'a annabi alaihi salatu wasallam yi sallama mu ma muka yi sallama gaba daya ina bari wannan sallar da kyau ya take yanzu a wannan sallar akwai wanda akwai wanda wato aka bari yake bin bashi ko babu babu domin yadda tsarin sallar yake wara ku gaba ɗaya aka tare sallah wataƙila wani zai iya cewa ya danganta da liman idan ya zo shi zai ba da salon ya za a yi sallah wataƙila wani zai iya cewa wayancan sallolin guda biyu da annabi ya yi bayan akwai abokan gaba a gaba ana iya tsammanin akwai wasu kuma a hagu da dama shi sa salon sallan ya bambanta da wannan a wasu ma ya duk idi da hadi ne a kawai dai wato strategy ne tactics ne na yaki aka dauko a wannan yadda aka zo da aka tsaya da sallar gaba daya sahun gaba da sahun baya gaba daya suka yi ta da kabbara ka takbiratul ihram annabi alaihi salatu wasallam yana sallah suna sallah amma suna kalla abokan gaba sai ya tafi ruku'i kowa ya bi shi duka bayan ya dago da garkuyi kowa ya dago da ya tafi sujjada sai sahun gaba kadai suka yi shi sujjada banda na baya suna kallon da suka yi sujjada su guda biyu suka dago to su kuma sai suka tsugunna suka yi sujjada an gane sai kun ga da bambanci da wa'anta sai suka tsugunna suka yi sujjada su bayan sun yi sujjada an dago to da aka dago don kowa ya samu ladan sahun gaba sai wannan na tawon gaban sai suka jawo da baya sai wayannan na bayan sai suka koma gaba an gane ko sai suka dawo wato suka koma gaba da aka zo rukuni sanan da aka yi a raka a farko shi aka kuma yi yanzu an gane shi aka kuma yi yanzu sai da aka zo gabar wato aka yi ba da aka zo gabar sujjada su ma na bayan sai suka yi wa wancan alfarma irin yadda suke mu to bayan an yi wannan gaba daya sai kowa ya zauna gaba ɗayan domin kowa ya kalla abokan gaba annabi ya sallama kowa ya sallama shikenan akwai iskani kawai bayanin ne zaka iya wajen fasara ne zaka ta bayani amma ba wani iskani kusan ka iya cewa wannan tawa buwa yanzu sauki littafi da sauki domin wannan gaba ɗaya aka yi to shi ne muka ce ya danganta da liman idan ya zo kalli yanayin abokan gaban to zai ba da salo in ya gada zai ce ku wannan kakui to akwai wata ruwayar ma daban da bata zo a nan ba ita da annaba ne za ta salam ya zo ya da sallah sai ya raka'a biyu sawun farko suka zo suka bi shi raka'a biyu ya sallama sai suka koma suka yi replacing wayan da wayan nan ma suka zo su ma ya kuma yi musu biyu aka yi sallama shike nan ita ba babu iskali kan wani yanzu sai da ita nan gaba ya ce babu ita a wayan nan da ya fito ma da su sun fi shahara kuma hadisin su ba wani mai magana a kai isa ya kawo ma to amma me ma iskali a ciki wannan abun ba sai ka mutu ma ba yi ba ka dai ji a hadisi kawai Allahu a'lam to kun ga mun gama wannan kitabin mun gama kitabut salat Allah ya taimake mu mun gama kitabut salat kuma muna da lokaci amma za mu shiga na duk abubuwan da gaba da Allah ya banji ba. Eh. na fahimci a to ai ban san wani irin suna kake so in baki ba misali kawai to ma akwai ban sani ba wallahi kana nufin tunda an shafe wato ruwa din gaba daya an yanko an yi jotkot ya suna hadisin na ta ban sani ba ban sani ba kamar kana nufin kamar yadda an zo an yanke sahabi za ta hadisi ne mursal a ba ai da aka zo yanzu aka baka sahabi ka fahimta da kyau ku an jabir bin abdullahi ai rage ma aiki a kai idan aka zo ana so yanzu malami yana so ka gano rijal rijal rijal hadith shi zai baka yace ma a cikin bukari yake ka je ka gano mana su waye rijal amma sunan da wani istiqlala ko dai ban fahimta ba ko ban sani ba abin da kake so ka faɗa kawai a ce am wannan hadisi Abdullahi da Abbas ba ta da an ce haddathana wa na haddathana wa na haddathana wa na haddathana wa na haddathana ai kawai na zo ce kawai burin maje haji sallah hadisin ya inganta ko bai inganta ba hadisi ne mutafakun alai saboda haka ba ruwa na da burjiyar din na san rijal din gaba ɗayan su sai kace amma a yanke shi a kawo sahabi kawai a yi kaskot sunan sa wani suna daban wallahi ban sani ba wallahu ala kitabul jana'i bayan an gama sallah kuma sai a koma kuma gidan kowa da akwai ko kana so ko ba ka so eh akamun jana'i da zaka biya to gashi yanzu za a biya ba wa man hadarahu al-maut min al-muslimin duk wanda mutuwa ta same shi daga cikin musulmai mujiba li ahli ana jan hankali shine annabi ana zaburar da iyalansa an yi laƙinu shahada sun lakana masa kalmatin shahada kun san mu ana gaya mana da an ce wani mutum zai mutu ba a ce masa tini la ilaha illallah wai adda haka ake wada a ce ba za a ce wai wani suka ce amma masu faɗa suna da dalili aka ce me dalili ba hadisi ba ne ba aya ba suka ce kada ya zo ya ce ba za a faɗa ba ɗin kafin ciwo ya ce ya sa ya ce ba za a faɗa ba ɗin shi sa aka ce wai kai hikima ka koma kai ta faɗa kawai in ya ji sai ya kama amma dai mun gane bambancin cewa ba annabi ne yace ba za a ce ba shi kuma annabi cewa yi alakana mu lakinu mautakum ko ku lakana mu dai musulmin kirki ne wanda yace ba za a ce ba duk zafin ciwo ko to sai aka ce wa man hadarahu al-maut min al-muslimin duk wanda mutuwa ta halarto masa domin ana ganewa daga cikin musulmai ne duk da ali ana da ana jan hankalin iyalansa an yi lakinu shahada lakana masa kalmar shahada ana abi sa'id al-khudri kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan an raba hikima annabi yace lakinu mawtakum la ilaha illallah kulakana wa mamatan ku kuce sai la ilaha illallah kulakana mu to annabi yace alakana kuma wata dabara za a yi mutum zai mutu a gaya ba iyaye masu jinya ba suna gane alamar mutuwa cewa mutum ya fara zuwa gargara Allah yana fahimta kai ma kana karatu yau da gobe za ka fahimta to sai yake wani hadisi ne mai kyau domin ya zo a irwa ungani hadisi ne sahihi ba ma wato hakan ba abu dawud da sauran malamai sun rawaci wa inna ma amara nabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ce annabi yayi umarni bi talqin alaqala wa mutum raja an ya kuna akiru kalamil mayyit la ilaha illa allah saboda ana fatan karshen kalmar mamaci ta zama la ilaha illa allah fa al mu'adh bin jabal qala fadi da jawai Allah ya kara masa da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kana akiru kalamihi la ilaha illa Allah da kalal janna duk wanda karshen magana sai kasance la ilaha illa Allah ne to zai shiga aljanna Allah ya sa mu cika shi fa idza qada wa aslama ruh idan ya cika kuwa wa aslama ruhu wannan ran na da ya mika wuya fa alaihi mu'iddatu ashiya bayan ya cika ransa ya mika wuya ya tafi to ga abin da ake so akwai wasu abubuwa wanda aka irdigo ma aka irgo ma su ake so ayi na farko da na biyu shine an yi mai zuwa ainihi a shafe idanunsa da mutum ya mutu abin da ake so a shafe idanunsa a rufe wa ya da aulahu kuma ya masa addu'a ya rasu ba rusa ihu da ya sai ya masa addu'a shafe idanu a kuma yi masa addu'a an ummi salama kala ta an musulama ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama annabi ya shigo gura abu salama wa karshen kabasaru a daidai lokacin idansa ya tsaga wato ya tafi shine shan kabasaru bi ma'ana ta kisa ko kuma ka ce ya kafi abin da suke faɗa da hausa lokacin idanunsa ya kafi gashi nan ma a littafin kukata ya ce shakista ya kafe wa huwa alladhi hadarahu al-maut wasara yanzu da ilan shayi la ya tardu ilaihi darko za ga kawai wani abu yake kallo ba zai iya dade idan ba domin annabi zai gaya mana yanzu cewa idan mutum ya zo cikawa tabi'ahu al-basar rai ido ne yake hunka tunda cewa zai daga kafa to dai an zare ya da sai yi shi da kallo to sai da ya tsaya haka domin a daga ganin ya kare Allahu akbar to shine yace fa azmadahu wato fa kai shaka basaruhu fa agmaqahu sai ya rinsi annabi yana zuwa idan sa ya kafi sai annabi ya dawo mata shi ya rinsi mai sun makala da yace inna ruha ku sani shi rai idza qubiza tabi'u al basaru idan aka dauke shi gani ne yake bin sa fa gadda nasu min ali sai wasu daga cikin iyalai suka rusa ihu suka yi kururuwa wasu dawa da an yi mutuwa musamman yaya na nesa sun zo an haɗu mata da waza to sai dai Allah yake to to da aka faɗa da shi annabi yace la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku bakar addu'a an ba ta alheri ba to ma ce ala anfusikum illa bi khair kan wanda yi wa kansa bakar addu'a an ba ta alheri ba fa innal malaikata domin mala'iku yu'minuna ala ma taqulun za su rika cewa amin abu sabin da kuke faɗa shi ke mun shiga hukumar lalace sai mala'iku ce amin bango ya faɗi ce amin kuna ta wannan maganganun amma Allah ya yabe masa ya canza zai ta cewa amin kuka dai na ido ba za a hana ka kai dai amma na ihu kuna faɗa mala'iku suna hana lafiya to sai ce sun magana zai ce Allahumma fili abi salama annabi ya koyar da su yace Allah ya gafarta wa Abu Salama warfa darajatahu fil mahdi Allah ka daga darajarsa cikin shiryayyu wa khluqu fi aqibi Allah barkace sarki ka zan sanya ki zanto wato mamayi ka sa yake kyawun baya shine aqibi ni bayan sa kamar bayan sa domin akwai wanda zaka ya ruwa mutu bai da baya duk wanda Allah ya sa mahaifinsa ya rasu amma ya dau hanya ta turba ai addu'a ta kama ka shikenan kyakkyawan hanya kake a kai to Allah ya sa bayan mahaifinka ya yi kyau domin ba ki harkar banza ka shiga ba an fahimta da kyau ko yawwa duk wanda zai kalli kanka kai ba kan kanka za ka iya kanka ya sai mahaifinka ya rasu yanzu kuma duk inda ayyuka alkhairi suke kana yi to kana cikin wanda iyaye suke albahari da su ko da a duniya ko baka cikin wanda ake ganin yana ya fito wallahi tallahi yanzu ya fi sanka inda za a dawo da shi duniya a ce waye fito zai nuna ka domin kai kake mar addu'a kuma ka dauki ruba mai kyau sai nuna ko da a da kai kana ganin kana cikin wanda ake wuri a koma baya to kai ne tsalle na kuwa yana nan da kai yake alfahari domin kamar da muka biya a dabu da muka da an zo wata rana ka yi mara addu'a duk lokacin da kai sai a yalwata maka bari a haskaka sai ce ya ubangiji wannan garar kuma da kaina sai ce dan kawani shi ya ma addu'a sai ya hau murna ya ta samu albarka duk ran da kai wannan haka ce to kaga wanda ya kawo kansa lazimi cewa kullum zai yi wa mahaifinsa addu'a ai ba kullum mahaifinsa na zaune da ba za ka zo kai wannan abin da ba wani yake faɗa cewa ka rika wani mugun mafarki cewa yau ka ga mahaifinka ci ka tashi a burgiti sai ya kira ka yi ma tambaya to ba ya ma addu'a amma yau tun da ya yi mafarkinsa shine hausa suke cewa shine wai din kai wannan mafarkin zai ce addu'a yake bukata ba ka yi kenan in kana yi kullum domin mamaci abincinsa shi ne addu'a kamar da kake bukatar 3 square mil to shi yanzu 5 square mil yake bukata duk sallar farilla an gazo kai wallahi za ka zauna lafiya kuma kai ma an kamu da yayin karatu ma wanda cizo muna wannan karatun da shi muna wannan karatun wata an tashi a kundilan nan ko zera ne ko kawai sai yake ce mu da yawa duk kun san shi mun wallahi da na faɗi irin wannan zai ce shekara ta arba'in shekarar mahaifinta arba'in da rasuwa tun daga shekara arba'in har zuwa yau bai taɓa fahimci rana ta faɗi da yawa mahaifinta addu'a ba shekara arba'in cir kaga wannan ko shakka ba ba ai za a yi albahari eh to sai ce fil ghabirina al ghabir shine al baqi Allah ka sanya shi mamayi cikin wanda za su raguwa ragowar da suka ragu a cikin iyalai Allah ya sa ya zama mamayi shi ma bayan ya mai shi ma a mai masa waghfir lana Allah ka gafarta mana wa lahu da shi haka ake addu'a dama in za ka yi addu'a sai ya ga ce Allahumma ghfirli wa liwalidayya shine dai haka annaba suke rabbi ghfirli wa liwalidayya annabi nuhu haka ya faɗa annabi yusuf haka ya faɗa kowanne annabi ne zo daga abin da yake faɗa ke shine ladabin addu'a ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wa fi'lahu fi qabri Allah ka yalwata masa a kabarin sa wa nawwallahu fi Allah kuma ka hakkaka masa a cikin kabarin wannan kaga da ka dauke ta kasa a adoyi da ake yi da mutuwa in ta zo an samu mutuwa na ɗaya da na biyu kenan na uku an yi gatsuhu bi sauri yasturu jami'a badani a lullube shi da tufafin da zai rufe gaba ɗaya jikinsa idan mutum ya mutu bayan wancan na ɗaya da na biyu shine a wato ai ne na ɗaya da na biyu mai muka ce na farko a rufe idanunsa na biyu ba ai mara addu'a yawa mun bambanci na uku kuma a lullube shi da kaya gaba ɗaya ko a ɗauko bargo ya sunan akwai wani tufafi da wannan zanin da ake ɗaukar yana da suna a hausa ake ɗauka a rufe mutum a cikin makara na? eh? bar barbuki eh ai zo zo da yi kai da kai zaman kauye ka kyale yan bindin nan su faɗa su mala aliyu na zo su faɗa idan ka je gurin mala aliyu bai san shi ba sunan sa kenan na ga wallahi baka sani malam Muhammad ba haka saboda haka in kana karatu gurin malamin zuru da an zo wannan tibabun zai ce ma da barbushi ya kyale ka sunan wannan zanin da ake rufe mamaci sunan sa kenan lokacin da aka fara faɗa ni wai da nake malam menene barbuji yace zanin da ake yin lafi wannan da ake tafiya a dawo da shi gida din shi barbuji shi za ga magabata su ajiye shi ma suke cewa barbuji da kaza za a yi wani bargwanza kamar yadda muka biya karatun mu na jiya shekaran jiya ko a ran lahadi cewa sai na wakar da ya zo rasuwa yace in an tashi binne ne kada a yi mun ne yace kada a mun kuka in na mutu sannan kuma a yi min likafani da babban riga ta sai suka ce haba bayan duk ta tsufa ya amira al-mu'mini ne yace ai innal hayya ahqqu bil jadid yace ai raye je yake son sabo me zabi da wani sabo ku sabon ki ko kai ne yanzu su kana nan kai za a yi ba oda yaji ko shadda kai za ka sa sabo amma mamaci ne zai da sabo Allah akbar to shi ne to a rufe shi da wannan barbushin jami'a ba zai yi gaba ɗaya jiki ake lullubewa ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya annabi alaihi salatu wasallam lokacin da ya rasu yayi wafati tujiya alil binti bi golden hibaratin da wani mayafi hibaratin dan kasar yaman shine hibara fari ne kai shine hibarati an gane ko an kasar yaman yawa shine yake ma zarbun min burudil yamani ai sai ya fassara ba kasa amma wanda suka biya karatun ma can baya ba a shawahidul muhammadiyya ai mun faɗi an ji na uku na hudu an yi ajilu bi ta'dizihi a gaggauta kin tsayi shine ta'dizi bitadhihi abuwan ta za ku ji ana cewa min ba ji wasiyatin yusibiha aw dena suratul nisa'i da muka zo ba manta ba shekara biyu a jera mun yi bayani cewa tadhihizul mayyit kai ba ba shekara biyu ba mun kuma wani a ko tafsirin mu na na bana mun fada cewa abubuwan da ake bukata da an mutu shine akwai kaza akwai kaza muka ce daga gaskiya akwai tadhihizul mayyit kin tsama mace bayan an fitar da kudin ne kudin banki in ba da wasiya din zai fitar da kudin wasiya sana a cire wato mu'ratul tajhid wannan kalmar na faɗa aka ce faɗa ilmin mawari an fahimta da kyau ko yawa to saboda haka sai an fitar da a cikin kudin mamaci ya halatta a fitar da wannan kudin da za a yi wa kudin hakan kabari kudin likafani kudin da abin da ya shafi ma mu da za a dauko ya halatta a fitar a kudin mamaci amma idan duk kyauta ake yi bai halatta a taba ba تجهيز الميت واخراجه da fito da shi to ana so a gaggauta wannan da wuri kun ga wani abu da ake tayi yanzu za ku ga da malamai da wanda ba malamai ba idan an yi mutuwa a ce a bari sai karfe biyu ko kwana ce to ba amma saboda wasu za su zo daga Abuja ko Borno ko Adamawa wai sai an jira su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi wannan abubuwan da ake da wanda yayi karatu da wanda bai sani ba duk sun san ba kyau babu kyau in ma ba a sani wato annabi ya hana shi kansa ba mutum da zai dawo duk sai ya zazzagi wanda suka hana kai shi sai ya tace musu ya ci mutuncin domin ba girmama shi bane ba kuma san sa bane domin abin da yake mafi sai dai mutum ki yanzu ya mutu dare saboda dalili sai a bari ya kwana cikin amma a zo a ce wai ba ma bakwai ba ko takwas wai sai a ce a bari sai goma dan Allah wannan da irin abu ne wanda ake jira in ya zo mai jefar a wannan ba muna faɗa ne in mu ja ya zo kansa in dai ba alfa da omega bane ba ana yana ji yana gani haka za a yi ba kai zaba wallahi duk billahi da yin kutubu sun tafi a kanka kana magana wani wani dati da za a samu da zage ka shi tun kafin a yaje ka suke yi a wannan muna faɗa ne in abin ya zo kan kai ne mai faɗa a ji shi kenan zai ka zo kai ne babba a gidan kuma duk babu wanda zai zo ya magana kai ne ka zo zai ka zo ka ce to karfe bakwai za a yi janaza a wanda yake zai ce maka da amma akwai wasu wanda suna da kai shiru kawai duk karatun ka kai in an nemi shawara ka ba da shawara in ba nema ba yi musu shiru in ba ka wace ga mutuwa aka yi amma sai a zama mai tsannan sande to shi ne kun san shi karatu ita kan da gaskiya na bukatar kai mata riga da wando ko in a polite way na'am ina ai baka san wannan annan ayin ba ma shi kansa za mu zo a cikin adab cewa shi na ayu ya yake a musulunci akwai na ayun da in kuka yi ma kun koma bid'a kuma akwai irin wanda wajen sanarwa mutuwar akwai wanda ana yin ta zama bid'a za mu karanta ana shine irin wannan da za a yi ta jira a ce ba za a wai sai wani ya zo daga Abuja ko daga Adamawa yo Adamawa ba gwara ba wanda zai zo daga Abuja ba ka wanda zai zo daga Adamawa wai sai ya zo saboda shine alajin yanzu na gidan shi shi zai bada in ba haka wajen shinkafar da za ku ci ba zai bada kuɗin ba shine kawai to me a ciki Allah ya kiyaye to sai yake a to kaji ana bi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace asri'u bil janazah ku yi gaggawa wajen daukan jana'iza wajen gaggawa al janaza a cikin akawun jana'iz na ibnu albani za ku ga yadda aka zo akwai ruwaya da ta zo asri'u bil janazah asri'u bil janazah shine da albani ya zo wata magana an ban manta ba yake cewa aljinaza duk ruwaya duk daga biyu ta zo aljinaza ana nufin na ƙasa aljinaza kuma na sama Allah ya sa kun gane me nake nufi me nake nufi kun san magana da aka zo yi shine ajri au bil jinazati ko bil janaza sai aka yi magana akan yi wa mamaci sallah ko kuma kai ke makabartar shine aka ce wanda ya zo yi magana da fataha yana magana akan na fataha wanda ya magana akan kasara yana magana akan na kasara wanne kenan da wanne wanne ne mai kasara shi mamacin kansa su yi gaggawa da mamacin aljanaza kuma yi aljanaza kuma kai ki din ku yi gaggawa wajen kai ki ko kuma ku yi gaggawa da an yi sallah ba sai tafiya ba to ai ba tin karo in kuka yi gaggawa wajen yin sallah to lalle za ku yi gaggawa wajen tafiya in ku kaga ba a yi sallah ba to ba za a kai ki ba ko ba haka ba to yi da in yazo za ku iya ganin jinaza ku yi gaggawa yi wa mamaci sallah ajiru bil janazati ku yi gaggawa daukan mamaci ku kai domin shine alfauku wato na kasa kuma shine yi mamacin an gane yi masa sallah shine aljinaza haka yake har wannan bayanin ban manta ba yayi a cikin littafin cewa na zama ko kuma a cikin shiro ne ina karanta na tikaro da wannan ko kuma a cikin akawun jana'iz idan ban sami ha'incin fahimta hadda ba to sai yake fahimta ku salihatan annabi yake domin kaji ma to kaji ma zai bayani domin idan mutum ita wannan gawar ta gari ce fa khairun tuqaddimu laha alai kaga dama wannan bilti yana zake to alkhairi ne kuke gaggauta kai shi wa in takunu ghaira zalik idan kuwa ba mutumin kirki bane ba sharrun tabauna hu alikabiku to sharri ne kuke kokarin ku sauke daga kafadau ka kowanne ne ma ai saurin kai ɗayan biyu ne duk mamacin da aka rako ɗayan biyu yake ko dai alkhairi ne yawwa ake yake so da kansa yake so da Allah ku sauri ku kai ne in je in haɗu da guri na na alkhairi ko ke biyarsa shi sai su a sharri ne ku sauri ku raba kafadar ku da sharri Allah ya kiyaye na biyar wanda a kansa za mu tsaya wannan babu ina so musamman mu matasa mu yi kokari mu kiyaye shi ko mu rika afilai saboda za ku ga abubuwa ne da yawa muke cikin su amma wallahi muna cikin matsaloli wataƙila ko da yake ga guri can ma da ya kamata mu tsaya ma yajibu ala aqari bil mai ba za mu karasa an ja hoke na biyar an yi badira ba'duhum li qada'i dayni wani sashin su ci gaggawa biyan bajinsa min malihi ta daga dukiyarsa walau ata alaihi kullihi ko da bashin zai zo ma duka dukiyar zai naira dubu ɗaya ake wunsa kuma dubu ɗaya a iya bai sai a biya an jabir bin abdullahi ko shi za a yi wata ran abinda abinda muke tattaunawa da ɗaya daga cikin yan uwa yana nan a zaune muna tattauna yake wani alƙali da ya raba musu gado sai yake cewa na'am kan kasuwa hello da ya raba musu gado yake ce da shi yake ku gode wa Allah da aka raba gadon ba a raba muku bashin da ake wani mahaifinku ba da akwai gadon da aka je aka yi rabu bayan an raba tsaf an ba ku naira dubu ɗaya ɗaya wasu ɗari biyar biyar sai a ce to kuma ana bin sa kai ne zakar mutum ɗin hajjalin kai ne kai dubu ɗari biyar za ka biya ana bin sa miliyan goma kai kuma za ka biya miliyan ɗaya ke kuma dubu ɗari biyar domin wallahi ji an raba muku bakin duka kuma sai kun biya shi da haka za a yi domin da kudin ne da shi ma ai haka za a raba muku kwarai kuwa ne zaka da mutum domin inda na ta ne ba haka za a yi muku ba yawwa sau da haka haka za a ce to kai miliyan ɗaya ke a wata nawa za ka biya wata biyar to ana jira duk wata ka kawo dubu ɗari biyu ta yi gode Allah to shi ne yake cewa an jabir bin abdullahi kala mata rajulun jabir bin abdullahi Allah ya kara masa da yake wani mutum ya mutu fagattallahu muka wanke shi wa kaffannahu muka yi mallaka bani wa hallatnahu muka nannade shi muka sa masa turare ta hanin shi ne sa turare wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muka je muka ajiye wa annabi alaihi salatu wasallam haitu tuda'ul janaiz inda ake ajiye janaza inda makamin jibril gurin da mala'ika jibril ya tsaya lokacin da ya zo ya kawo sako domin sun ganki aiko ko za akwai tattaunawa shin zai iya yiwa a ga mala'ika ko ba za a ganki ba wannan tambaya ce zai yiwa a ganki ko ba za a ganki ba na very good to ba iskali mun mutu kun san mutuwa zuwa wani IBC a kebi instructor sun aka yi ta mun zuwa kan wannan aka yi ta rizali kaza kaza kaza haka littafi wani mutumin sakwato ya kawo kaza kaza ya karanto zuwa ganganu na otami kun ga yanzu ba rigima mun mun wuce zai iya yiwa a gani amma ba a tabbata ba shikenan a dalilai nan da yawa a bara ba da misali daya banda wancan hadisin wancan hadisin da ya zo ya magana wani ya zo ya tafi ziyara a cikin dawo da mafara kawai wani ya zo wani mala'ika zo jirgi na za ka ko an gane wannan aiko kun gane inda na dosa yawa to shine to bara mu karasa to zai ce um thumma adanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan muka yi wa annabi alaihi salatu wasallam shela bi salati alaihi muka kuje muka gaya masa cewa ya zoyewa wannan mamacin sallah fa jaa ma'ana kudan sai annabi ya tawo tare da mu yana takawa shine kudan yana takawa thumma qala jinki la'alla ala sahibikum dayna annabi ya jiyo yake to ina tsammanin dai wannan mutumin na ku ana bin sa baki ko kuma ana bin sa baki ne kalu na suka ce dinarani dinarani ana bin sa dinare biyu fata kallafa sai annabi ya ja da baya fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada sai wani daga cikin mu ana ce da shi abu qatada ya sunan sa da gaskiya a ribi'ai bin al-hadis kai ta karimi da ta'kidi yawa to saboda haka sai yace da shi kuma alayya annabi ya da ba yake zai masalla ba sai kauye daga me ya rasulullah na daukan masa nauyi zan biya shine huma alayya faja ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sai annabi ya rika cewa huma alayka wa fi malika kai da yana kanka kuma cikin dukiyarka an gane ko wal mayyitu minhu ma bari'un kai da wannan mamacin ya kubuta daga kan bakin ba za a tuhume shi ba dan kowa ya ji fa kana na'am yace eh fa salla alai annabi ya matso ya masalla fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya aba qata da yaqul sai da annabi alaihi wasallam ya rika ya tani ya ci gaba duk lokacin da ya haɗu da abu qata da zai ce ma sana ati dinarani ya bayanin wannan dinaran guda biyu ne duk ran da suka gaba da abu qata da zai ce kai ya labarin wannan dinaran ne hatta kana asiru zalika qala asira karji yake qadai kad qadaitu ya rasulullah ai wannan bashin dai na biya ya ma'aikin Allah kada ne ji al'ana hina baradat alaihi jildu yace to wallahi sai yanzu fatar mamacin ta yi sanyi duk da ta daukewar ba bashin yana kansa sai yanzu aka sauƙaƙa masa a fatarsa yake jin sanyi inna lillahi wa inna ilaihi kun ji ba an dauki nauyin amma saboda ba a biya ba sai da ya zanto abin na damun sa still a kawai amma tambaya anan shin yanzu ya halatta ni dan ni liman ne a kawar ba abin sa bakin sai a dauke shi wala ya ban sallah ba ba hurumin ka ba hurumi ne na shugaba an fahimta da kyau ko shugaba wanda yake jagora eh an fahimta da kyau ko ba wai kowane ordinary liman yanzu in haka ne ko ai da yawa ba za a musu sallah ba Allah ya yi ma ya juzu lil hadiri da gairi me yake halatta ga wanda suka halarci jana'iza da wasu su wa yajuzu lahum kashfu wajhi al mayyit wa taqdiruhu ya halatta su bude fuskar mamaci su sumbace shi wal buka'u alayhi thalathata ayyam a wannan kamata yayin mu tsora da shi zafi mai zuwa don babi ne shi ma muna da matsaloli da yawa akai da cewa za a yi mata kaba ta tsawon kwana uku ba za mu bari da zafi mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗauke sarki ya je mana ina ba wani ya wa wani Allah ba ɗauke sarki